بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da biyu ga watan jumadal ula hijira na da shekara 1433 daidai da 25 ga watan mat shekara ta 2012 wannan shine kasar na 53 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu muslim abul hussein muslim ibn al-hajjad allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi muna ƙarƙashin babun yuqatalun nasu hatta yuwahidu Allah wa yaltazimu shara'i adini babin da ke bayani akan za a yaƙi mutane har sai sun ɗayanta Allah sun mai da Allah cewa guda ɗaya ne ba biyu ba ba uku ba sa'annan kuma sai sun lazimci shari'o'in addinin musulunci na tabbatar da cewa annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama su yadda da azumi da zakka da hajji da duk dokokin da Allah ya aiko annabin shi da su mun karanta hadisai da dama a cikin wannan babi mun fara shiga hadisi na 134 lokaci ya ƙure za mu dawo kan shi muslim ya ce wa haddasana abu tahirin wa harmalat ibn yahya wa ahmad ibn isa قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله مسلم يا سامونا حديثي دقمال منشأ الإمام أبو طاهر أحمد بن عمرو dan abdullahi dan amr dan sarh mutumin ƙasar masar ne da kuma ainihin malamin shi harmalatu dan yahaya dan harmala dan imran abu hafs at-tujaybi shi ma ba misri ne da kuma malamin shi ahmad dan isa dan hassan abu abdullahi al-askari dukkanin waɗannan malaman na imamu muslim mutanen ƙasar masar ne amma sai muslim ya yi ɗabi'a irin tashi dangane da tantance kowace hanya da wannan malami ya bashi muslim yace qala ahmad shi ahmad da yazo karantar da ni sai yace haddathana wa qala al-akharani su kuma guda biyun da abu tahir da harmala sai suka ce akhbarana amma duk malami ɗaya ya karantar da su shine al-imam abdullah ibn wahab shi ma mutumin ƙasar masar ne ahmad yace haddathana ibn wahab da harmala da abu tahir su kuma suka ce akhbarana ibn wahab ina fata an gane tare da cewa waɗannan sigogin a wurin malaman farko daga cikin malaman hadisi babu bambanci tsakanin akhbarana da haddasana amma duk da haka imamu muslim ya yi ƙoƙarin kiyaye kalmar da kowane malami ya faɗa mishi qala abdullahi dan wahab ya ce akhbarani yunus malami na yunus ya bani labari an ibn shihab daga muhammad ibn shihab qala muhammad ibn shihab ya ce haddasani sa'id ibn al-musayyib سعيد دم مسيب يا كرم تدني أن أبا هريرة أخبره شي كما مالمي شي كما سركين أبو هريرة يا كرم تدشي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah an umarce ni da in yaki mutane har sai sun faɗi la ilaha illa Allah faman qala la ilaha illa Allah wanda ni ya faɗi la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsa ya tsare dukiyar shi ya tsare jinin shi daga gare ni ya tsare dukiyar shi ya tsare kan shi daga gare ni illa bi haqqihi sai dai in ya taɓo haƙƙi na addinin musulunci wa hisabuhu ala Allah sauran al'amuran shi kuma suna nan ga Allah ma'ana binciken wani hali ya kwana wani hali ya tashi me ya kudurce a zuciyar shi wannan kuma ya dangana zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan hadisi kamar yadda ka ji shi al-Imam Abu Hurairah ya rawaito shi cikin sahabbai Bukhari da Muslim su suka rawaito shi kenan ya taka daraja mafi daukaka a cikin duniyar ainihin hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi kamar yadda muka gabata a jiya a cikin kitabul jihad al-imam an-nasa'i ma ya fitar da shi a cikin kitabul jihad da kuma ainihin cikin kitabun ainihin al-muharaba waɗannan su ne malaman da suka fitar da wannan hadisi wato bukhari da muslim da kuma nasa'i Allah madaukakin sarki ya taimaka قال حدثنا أحمد بن عبدة المصري الضبي قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء حول السند وحدثنا أمية بن بسطاب واللفظ لا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم imam muslim ya sake samu wannan hadisi daga malamin shi al-imamu ahmad dan abda al-dabbi mutumin ƙasar basra ne shi kuwa ya samo daga nama shi malam mai suna al-imamu abdulaziz ad-darawardi cikakken sunan shi abdulaziz dan muhammad dan ubaidi dan ubaidin al-juh dan abi ubaidin al-juhani na fata an gane asalin shi mutumin madina ne shi kuwa wannan malami yace ya samo wannan hadisi ne anil ala daga ainihin al'imamu ala to sai imam muslim ya tsaye da isnadin anan saboda hanyoyin hadisin guda biyu ne zuwa ala amma sun haɗe a can kan ala ɗin sai ce wa haddasana umayyatu ibn bistam malamina umayyatu dan bistam ya karantar da ni to sai muslim ya ce wa lafzula lafazin da zan kawo muku anan lafazin umayyatu dan bistam ne ba lafazin ahmad dan abda ba haddasana yazid ibn zurai'in shi ku ainihin umayya ya ce yazidu dan zurai ya karantar da ni an rauhin daga rauh an al'ala ibn abdurrahman ibn yaqub kun ji inda ya haɗe daga al'ala dan abdurrahman dan yaqub an abihi daga mahaifin shi abdurrahman ibn yaqub an abi huraira shi kuwa daga abu huraira wallahi jama'a waɗannan isnadodi da muke karanta su muna zaune yanzu fanka na hura mu iya kwandishan kana cin abinci hankalinka a kwance waɗannan malamai tafiyayya suka yi ƙasa ya ƙasa suka je suka tattaro su abu ne yanzu kake ganin shi mai sauƙi a gabanka amma su sun san darajar wannan abin don sun yi tafiya a ƙasa sun yi tafiya a jirgin ruwa sun yi tafiya a kan dabbobi domin su je su tattaro bayan sun tattaro suka zo suka yi aikin tacewa na daga cikin wajibin da yake a kanmu a yanzu shine mu tashi mu karanta mu karantar mu yi aiki da waɗannan abubuwan shine idar da wannan amana waɗannan wahalar da mutanen nan suka yi sannan mu rinka musu addu'o'i na Allah ya saka musu da alkhairi ko mu ne musu addu'o'in Allah ya ji kansu ba don kun ga waɗannan mutane su ne sarƙoƙin da Allah ya yi amfani da su wajen isar da waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji wane ya ce daga wane wane ya ce daga wane wane daga wane wane daga wane har almajirinsu na ƙarshe shine imam muslim ya biya tattara ya rubuta me kake tunani idan da muslim bai biya tattara ba to me kake tunani in muslim ya yi kokarin tattarawa in su kuma ba su ruwaito ba shi yasa wannan addini na musulunci ya ginu ne akan sadaukarwa wannan sai an tarbiyyanci mutane in ba haka ba mutane yanzu da da bature ya koya musu capitalism according to the definition of adam smith gurguzu da jari hujja cewa duk abin da za ka yi idan ba kuɗi za ka samu ba ba za ka yi ba wannan muguwar aƙida ce sakamakon wannan a yau in ka ne fi sabilillahi sai a ga cewa ba fi sabilillahi ba ce saboda ba a san fi sabilillahi ba mutane za su ga yaya za a yi mutum ya ɗibi jiki ya taka daga ƙasar mai sabo wato iran ya tafi har madina a ƙafa don ya jiyo hadisi ɗaya sai ce ba zai yiwu ba na'am zai yiwu kuma ya yiwu saboda an karantar da shi cewa ya yi saboda Allah to amma yayin da ya zama capitalism ya shiga cikin jinin mutane cewa duk abin da za ka sai in kuɗi za su fito in kuɗi ba za su fito ba domin su adam smith ba su yadda da Allah ba ba su yadda da ranar lahira ba ka karanta littafin shi the wealth of the nation he was ko he is the father of the present day capitalism tsarin gurguzu na aƙidar kuɗi kawai in ba kuɗi ba za ka yi abu ba su ne suka samar da wannan mugun tsarin a duniya littafin shi kenan kwaya ɗaya da ya rubuta wanda ya zama fitina a cikin duniya ya zama harka ce ta tattali amma sai suka juya ta sai ta zama aƙida don haka yau wannan capitalism din shine yake rulin din cocina duk wanda kaga ya kafa coci ya kafa don ya samu kuɗi ne ma damar ba zai samu kuɗi ba ba zai yi ba to musulmi kar ku saka wannan a cikin zuciyarku shi yasa jiya kuka ga a cikin karatunmu na bukhari muka ce kowa ya koyi tarbiyyar yi saboda allah ka je ka sai bandir guda na farin yadi ka aje a gidanku ka zo kai sanarwa a masallaci cewa duk inda aka yi mutuwa a unguwan nan a zo a karɓi likafani a wurinka kai kuma saurayi ka samu yan uwanka samari ku sanar da mutanen anguwa cewa da an yi mutuwa ga lambobin wayarku a buga muku a faɗa muku tsawon wannan mamaci za ku je ku haƙa kabari ku yi saboda Allah wannan mu aƙida ce a wurin mu musulmi yi saboda Allah shi yasa in ka tafi lahira sai Allah ya maka jaza'an wifaqa sakamako daidai da aikinka mala'iku su ciyar da kai su shayar da kai su maka goma ta arziki a cikin aljanna sai ka ce ka gode sai su ce inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura mu ne muku saboda Allah ne ba ma neman ku rama mana ba ma neman ku gode mana idan kuka fahimci wannan jama'a to wannan aƙidar fa daga yara za a fara koyar da ita amma irin yadda yanzu yara suke rayuwa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku duba yau satin mu uku a makarantar nan kusan kullum da yamma sai mun kama yara barayi su suke zuwa suna satan mana karfi ba su kai shekara goma ba ba wanda ya turo su saboda kawai kuɗi suke so zai je sata bai wuce je siyar naira bakwai naira saba'in ba ko naira ɗari ko naira ɗari da ashirin an shayar da mutane kawai kuɗi suke so don haka sai ka ga manyan malamai sun koma kuɗi suke so masu tafsiri sun koma kuɗi suke so ladanai sun koma kuɗi suke so yan kwamitin masallaci kuɗi suke so don haka duk wanda tsautsayi ya faɗa kuɗi a hannun shi shikenan sai dai a lahira amma a zamanin sahabbai jama'a ba sa rubuta rasit saboda aminci ba sa rubuta rasit domin kai ba za ka sai kayan sata ba kai ba za a kawo ma kayan sata ka siya ba kai ba za ka je kayan da kasancewa ba a nan ka siyo shi ba ka je ka ce nan ka siyo shi mana gaskiya da imani sun tsare su a yanzu ga ɗan sanda ga kotu ga rasit ga komai amma mutane rasit ɗin ma ana fojirin shi certificate ma ana fojirin shi sai na umar ya kafa wa mata su doka su daina dumari su daina haɗa nono da ruwa sai mace ce sai ta zo za ta ɗan yi wannan sai ta ce wa yarta ra a saman kogi ki rinka gani wani baya kallon mu sai ita uwar sai ta dawo nan za ta ɗibi ruwa za ta sa a cikin ƙwaryar nono sai da uwar ta dab za ta ɗibo sai yar ta ce baba ana kallon mu sai ta ce wa ake kallon mu sai ta ce Allah sai jikinta ya sanyi ka duba imanin 'yar islamiyya ya kaɗa uwarta shikenan da ta taso ita da kanta ta zo ta kasa nono a kasuwa sayid na umar yana tambaya su tsakaninki da allah wance baki haɗa ruwa nono da ruwa ba e wance fa wance fa har sai aka zo kanta kefa sai ta ce ba ta haɗa ba amma ta zo za ta haɗa amma ga abin da 'yarta ta yi mata ya ce ina yar sai ga ya bata wuce shekara bakwai ba sai ce ba dan na tsufa ba da zan auri wannan ya ma'ana wannan iri ce shine sai ya aura wa ɗan shi wannan yar ita ta haifi sarkin musulmi umaru dan abdulaziz kun ga zurriyatun ba'dha min ba'd wallahu sami'un ali mu musulmi abin da ya rike mu kenan jama'a ba ku gan Legacy da Sardauna ya aje mana ba? Sardauna ya yi mulki, a zikiyo ya yi mulki, a walawo bai yi mulki ba. Su abu iransu sun je sun yi taro sun zo sun kashe Sardauna saboda suna ganin ya saci kuɗi ya tara kuɗi. Bayan da aka kashe shi aka zo a kafa kwamitin bincike ana binciken kuɗaɗen Sardauna. sai ga sardauna ba shi da gida ko kwaya ɗaya a capital city na arewa shine kaduna duk faɗin kaduna sardauna ba shi da gida duk duniya sardauna ba shi da gida sai tsohon gidan shi na sokoto wanda tun da ya taso yake da shi gidan ƙasa 1966 january 15th aka je ana bincika bankuna sai aka samu sardauna bai da account ko kwaya ɗaya sai official account ɗin shi a matsayin shi na ma'aikaci kuma sai aka samu overdraft ba ko kwabo amma ya ci bashi a bankin ma bai biya ba har yau an kasa gano wata gona da za a ce wannan gonar sardauna ce an kasa gano wani gidan haya a ce wannan gidan hayan sardauna ne these are the legacies of our predecessors wannan shine tarihi shine abin daraja da suka aje mana ka je ka ga tafawa balewa duk bauchi a nuna maka ba shi da gida wannan gidan da kake ga ana cewa gidan tafawa balewa bayan mutuwar shi ne aka je aka gina wa 'ya'yan shi amma ba shi da gida amma kasurgumin dan boko ne wanda in yana turanci har turawa rikicewa suke yasa saboda tsadar turancin shi yadda yake rikita turanci yake rikita turawa in ya zo baya dadewa yana magana da aka zo za a yi mulkin kai minti biyar ya yana speech kashi nan tashar nta suna sawa da ya gama kawai sai ya janye takardun shi ya tafiye shi ba sa doguwar magana aiki suke kuma aikin da gaskiya kuma suna shirye kowa ya bincike su the true transparency and accountability ba wai suna da wasu foreign accounts a ɓoye ko suna da wasu gidaje ba waɗannan tarbiyyar jama'a su sardauna sun same ta ne tun suna ƙanana a lokacin da ba a raba karatun boko da addinin musulunci amma lokacin da aka zo aka mai da boko ya zama bokoko kowa ya ga yadda suke bokoko nan akan dukiyar jama'a kwana biyu yaro ya zama kansila duk gidajen anguwar in aka daga zai siye duk wani fili duk wani kaza sai kuma ya zo sai ya ya disguise sai ya sauya kafa sai ya tafi wasu garuruka yana siyan gidaje wai saboda dole ne ka yi kokari wai zamani na annabi shahu kowa ya zo ya ɗibi raban shi wannan kalmar muguwar kalma ce don duk cikin annaba babu shahu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye kuma kai in kana jin hausa ka san zagi ne ga annabawa don shahu ne yake yi shahu sata yake satar kuma ta fafka ya gudu to wanne ne cikin annabawa shahu muguwar kalma ce saboda haka ku kiyaye jama'a wannan hidima ga addinin musulunci wallahi tallahi jama'a jini ne a cikin musulmi kar mu sake a raba mu da ita don ranar muna karatu makon da ya wuce a can tudun wada hakam a cikin abin nan sahihul bukhari an yi magana akan eh hakan kabari za a biya kuɗi kaza za a biya kuɗi sai aka ce ai nan ma an fara na ce to an cire subsidy kenan to musiba ce a cikin mu musulmi eh mu musulmi asalatan a nan kasar saboda Allah ake gina kabari saboda Allah ake wa mamaci duk abin da ake yi ba san a karbi kuɗi akai ba Allah maraukakin sarki ya kiyaye saboda haka mutanen nan sun yi wa addinin musulunci hidima kana ganin gashi nan sai Allah ya tattaro almajiransu na ƙarshe sai suka tattara sunayensu suka rubuce wa duniya gashi yau shekara dubu ɗaya da wajen ɗari biyu gashi ana ta karanta sunayensu a musu addu'a gashi nan kana ji imam muslim ya ce haddasana ahmad ibn abda الضبي أخبرنا عبد الرحمن يعني الدراوردي عن العلاء وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ لا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو هريرة الله يقارى مش يردائي من ظن الله يتي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن أمرتني دا إنياكي متاني هارسي سنشي دبا أبن بوتاوا دا قسكيا في الله ka dubi lafuzan annabi yadda suke fassara juna a cikin waccan riwaya wadda abu huraira iyota cewa ya hatta ya ƙulu har sai sun faɗi la ilaha illallah faɗe da baki nan kuma hatta ya shahadu har sai sun shaida shaidawa kuma da zuci wa yu'minu bi sannan har sai sun yadda da ni wa bima ji'tu bihi sai kuma sun yadda da duk abin da nazo da shi na alqur'ani na sunna na dokoki duk gaba ɗayan abin da annabi ya zo da shi sai kun yadda fa'iza fa'alu zalika ya ce idan jama'a suka aikata haka asamo minni dima'ahum sun tsare jininsu daga gare ni wa amwalahum sun tsare dukiyarsu illa bi haqqiha sai dai da haƙƙin shari'o'in musulunci wanda ya zina wanda ya sata wanda ya kisan kai to za a tsaye mishi da haddi amma ma damar baka yi waɗannan abubuwa ba ka faɗi la ilaha illallah to daram dam zaka zauna ba wanda ya isa ya taɓa ka wa hisabuhum ala Allah sauran sakamakon su kuma yana ga Allah iyakar ta kenan duk mutumin da kaga ya faɗi la ilaha illallah ya zauna lafiya bai sa hannun shi ya taɓa jinin musulmi ko dukiyar musulmi ko bai yi wani ainihin wato ta'addanci game da haddodin Allah ba ba abin da ya shafe ka duk abin da ya kudurce a zuciyar shi ka rabu da shi ya ji da kanshi a in sun haɗu da Allah kai ma ka ji da kanka Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wannan hadisin da wannan lafazin da muka karanta Imam Muslim kadai ya ruwaito shi وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة مسلم يأتي ما لمنا ميسونا أبو بكر بن أبي شيبة يا كرنتد دني يا كرنتد دمو da sauran ɗalibai hadisin da ya ce malamin shi hafsu ɗan riyas ya karantar da shi daga al'imam al'amash a'amash ya ce an abi sufyan daga abi sufyan an jabir daga jabir kun ji ƙarshen wannan isnadin kenan sai kuma ya ce wa an abi salihin hakanan al'imamu abu salihin samman ya ruwaito wannan hadisi an abi huraira daga abu huraira to sai muslim ya nuna as-sina'atul hadisiya kwarewa a cikin hadisi da ya gama kwararo hanyoyin guda biyu ɗaya hanyar jabir ɗaya ta abu huraira sai ce ƙala da jabir da abu huraira su biyu suka ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah ya ce umirtu an uqatila nasa an umarce ni da in yaƙi mutane sai muslim ya ruwaito hadisin ya ce bi misli hadis ibn al-musayyib irin hadisin sa'id ibn al-musayyib wanda muka karanto a can baya an abi huraira wanda ainihin ya karanto shi daga abu huraira shine hadisin da muka fara karantawa wa haddathani abu sai ce hawala sanad wa haddathani abu bakar ibn abi shayba haddathana waqi'un imam muslim ya sake kawo wannan hadisin wata hanyar ya sake kawo kuma wata hanyar dai har wa yau ta hudu yace ta uku kenan وحدثنا محمد وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المهدي qala jami'an imam muslim ya ce waɗannan malaman guda biyunsu da wakil an gane da kuma ainihin abdulrahman dan mahadi suka ce haddasana sufyan sun karɓo wannan hadisin daga ainihin wato sufyan an abu zubair daga abu zubair an jabirin daga jabir wannan na ɗaya daga cikin isnadodi waɗanda malamai suna kuka da su a cikin sahihu muslim sai dai ko da an yi kuka da wannan isnadin kamar yadda ne alkawarin za mu samu lokaci da za mu zo mu warware amma shi hadisin ba shi da matsala don haka kaga imamu muslim a baya sai da ya kawo hadisin wasu hanyoyi ina fata an gane kaga gashi daga cikin hanyoyin daga jabir kaji hanyar abu sufyan an jabir sannan yanzu ne yake kawo abu zubair an jabir don haka kenan wannan hadisin ba abu zubair ne kaɗai ya ruwaito shi daga jabir ba sannan ba jabir ne kaɗai ya ruwaito shi daga annabi ba an fahimta abu zubair ya ruwaito daga jabir sannan abu sufyan ya ruwaito daga jabir sannan jabir ya ruwaito daga annabi sannan kuma abu huraira ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka babu shakka dangane da cewa wannan hadisi ya tabbata ita ma kuma hanyar jabir din ta tabbata قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جابر يتي من ظن الله يتي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أن أمرتني إن يمتاني حسيس لا إله إلا الله فإذا فعلوا فإذا قالوا لا إله إلا الله ما تكرسك فلا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم سنسألي جننسو دوك يرسو دغغريني إلا بحقها sai dai fa in sun taɓo haƙƙin la ilaha illallah wa hisabuhum ala Allah sakamakon su kuma yana ga Allah summa qara'a da manzon Allah ya gama faɗin wannan hadisi sai ya karanta innama anta muzakkir kai mai wa'azi ne kai mai gargadi ne kai mai faɗakarwa ne kai mai tunasarwa ne lasta alaihim bi musaitir ba a ɗora ka a kansu an ce sai ka bankara su da ƙarfi da yaji ba shine ma'anan musaitir ma'ana kai ka yi wa'azi ka faɗa wa mutane saƙon Allah wanda ya ji ya ji wanda dubi bafa karbi da shi shi da Allah amma ka ce lallai ilalla a'a ka riga ka yi musu wa'azi sun faɗi la ilaha illallah me ke cikin zuciyarsu to anan ba a ɗora ka akan cewa sai ka bankara zuciyarsu kuma ta yi daidai kamar yadda ainihin bakin su ya faɗa abin da aka ce su faɗi ba shine ma'anar ayar kenan ita wannan ayar tana tabbatar da magana ƙarshe ne da hadisin ya zo da ita cewa wa hisabuhum ala Allah sakamakon su yana wurin Allah duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah ya zama musulmi ya zama ɗan uwan musulmi ba abin da za ka taɓa na dukiyar shi ko jinin shi ko ka kafirta shi ko makamantan haka in har ya taɓa haƙƙin la ilaha illallah shine ya yi ridda to wannan ya taɓo doka ko kuma ya taɓo haƙƙi daga cikin haƙƙoƙi shi yasa jiya muka faɗi in mutum ya yi ridda ya ake yi mishi kotun musulunci ake kai shi a tsayar mai da hujjoji da dalilai ya tabbatar da ya yi ridda sannan kuma sai a kiraye shi cewa ya zo ya shiga addinin musulunci ya dawo ya shiga addinin musulunci amma irin waɗannan abubuwa yanzu da matasan duniya da dama suka ɗauka wa kansu wai duk wanda ya saba wa ƙungiyarsu ko ɗariƙarsu ko tafiyarsu wai ya yi ridda kuma kawai shi kenan sai su kwantan ɓauna su harbe shi dalili ne akan ɓatar wannan ƙungiyar da kuma ɓatar wannan aƙidar domin inda da gaske ne me ya hana a kama shi a kai shi a gabatar da shi zuwa ga kotun musulunci sannan in za a hukunta mutum ana yi ne in public ana gabatar da shi ne a jama'a a gayyaci jama'a su zo kallon shari'ar wane kai kai kaza ranar kaza ga watan kaza saboda dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza kana da ta cewa a nan ne shari'ar musulunci ta bullo da ba da damar kuma in yana da lauya lauyan shi ya zo ya kare shi ya magana a madadin shi abin da yasa shari'ar musulunci ta haka saboda tsananin adalci da take da shi dan wani da an kai shi gaban alkali sai rude ko yana da gaskiya sai kasa magana wani yana gaban yan sanda ma baya iya rubuta statement dan haka aka ba shi dama ya kira lauyan shi lauyan shi ya zo ya magana a madadin shi shi kuma lauya ba ƙarya zai faɗi ba ku kiyaye zai zaunar da client ɗin shi ne wannan mutum da ya ɗauko shi ya faɗa mai gaskiyar abin da ya faru to shi lauya ya karanci yadda ake suranta magana ne zai zauna ya tsara magana ya ce ga yadda abin yake amma a musulunci lauya baya ƙarya kuma lauya baya kara ƙarya na haka malaman musulunci kaf tun daga na da har zuwa na yanzu suka haɗu akan cewa karatun aikin lauya musulunci ne kuma aikin lauyanci musulunci ne in kai baka san wannan ba tafi ka je ka karanta fatoyin da manyan malamai irin su bin baz da makamantan suka bayar dan ka je ka karanta littafan da manyan malamai suka rubuta irin su ashir mashhur al mahama fi shari'ati al islamiyya karatun aikin lauya da aikin lauyan a cikin shari'ar musulunci tuntuni akwai aikin lauyanci a cikin addinin musulunci inna ma yanzu kalmar ta zo ne kamar yadda ake faɗinta da turanci amma tuntuni akwai wikala a kotu shine ni ne nake da rikici a kotu amma ban kware da iya magana ba me yasa saboda bafulatanin daji ne ni na saba kwana cikin shanu da na ga wani mai jakula ya sa bakin gilashi ya daka tsawa sai in rikice in kasa magana to sai in je in samu wani zo kai magana a madadina to me ya faru sai in zaunar da shi sai in gaya mishi to shi sai ya miƙe yayi jawabi a madadina shi baya jin tsoron mai wannan jakular domin mai yiwa ajinsa ɗaya ma mai yiwa ma ya fi shi karatu mai yiwa ma ya fi shi gogewa aiki shi ne kawai saboda haka ku tashi ku yi ilimi in ba haka ba kullum ku kenan abubuwan da suke daidai ba ku zo kuna suka su kamar yadda tuntuni mawaka suke cewa wa kan min a'idin qawlan sahiha wa afatuhu min al-jahl as-saqimi je da dama zaka zo kana inkarin abin da yake daidai ne abin da ya ja maka shine ugun jahilci kake fama da shi saboda haka ku je ku yi karatu kai in ka je kayi karatun civil law ko commercial law ko combine ko menene kai ka san inda kafircin yake kuma ka san inda musuluncin yake dan kai musulmi imanin ka shine remote control ɗinka Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji wannan hadisi wanda ainihin wato imam muslim yake ƙara tabbatar mana da kuma jaddada mana wannan magana ta cewa lallai ne duk mutumin da ya faɗi kalmar la ilaha illallah to ɗan uwanka ne musulmi shikenan abin da ke cikin zuciyar shi kuma ya rage shi da Allah kai kuma da ka faɗi la ilaha illallah ka san cewa Allah ya ɗaga daraja ka duniya da lahira dan me zaka dawo ka ƙaryata ta kai da ka faɗi la ilaha illallah Allah ya ɗaukaka daraja ka ka sani da cewa dan me zaka zo kana shirka dan menene malamai za su yi wa'azi su ce maka kaza ba kyau saboda izgilanci ka ce kayi yana daga cikin wautar mutane wadda take taimakawa ire-iren waɗancan 'yan takifan su ma su yi tasu wautar sai a yi wa'azi a ce kaza shirka ne sai mutum ya ce to yanzu ni in na yi sai ku ce mun mushriki to shi kuma sai ya ce eh sai ya ce to na yi ma'ana kun mai da addinin musulunci ya zama jam'iyya an yi maka wa'azi an ce faɗin kaza ba kyau in ka faɗa sai ka ce shikenan na tuba aikata kaza ba kyau ka aikata sai ka ce na tuba a sai ka ce to na yi din to yanzu da wa kake da mai wa'azin kake ko da Allah so da haka dole ne kowa ya dawo cikin taitayin shi in ba haka ba kun ga wannan rudanin da Najeriya take ciki wannan ya faɗi kaza wannan ya kafirta shi wancan ya ce kaza wancan ya kafirta shi wallahi farawa akai kuma ƙarshen abin shine zai kai ga irin wannan zub da jinin Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan hadisi imam muslim kadai ya ruwaito shi bukhari bai fitar da ainihin wannan hadisi ba amma tirmidhi da nasa'i da imam ahmad dukkanin su sun ruwaito shi imam muslim ya ce haddathana abu ghassan al-misma'i malik ibn abd al-wahid قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله wannan hadisi kun ga abdullahi dan umar ne ya ruwaito shi in kun natsu da kyau za ku gani sannan za ku ga cewa wane ne almajirin shi a cikin wannan hadisi ƴaƴan shi da jikokin shi su suka ruwaito hadisin da gare shi to me hadisin ke cewa abdullahi dan umar ya ce manzon allah ya ce an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun shaida la ilaha illallah kuma sai sun shaida cewa lallai muhammad rasulullah ne sai sun tsai da sallah sai sun ba da zakka idan suka aikata haka to sun tsare jinin su da dukiyarsu da gare ni sai dai in sun taɓo haƙƙin addinin musulunci sakamakon suna ga allah wannan hadisi da yake shu'uba kaɗai ya ruwaito shi ba samu wani ya ruwaito shi ban da uba kamar yadda binciken malamai ya nuna sai wasu suka ce wannan hadisi mai rauni ne aka ce to me dalilin ku na ainihin cewa wannan hadisi mai rauni ne tare da cewa uba amintaccen mutum ne mai nagarta da sauransu gashi kuma ya zo a cikin ingantaccen littafi sahih muslim sai suka ce da hadisin nan ya inganta abdullahi dan umar ya san wannan hadisin yaushe zai bar baban shi umar ya faɗi waccan magana da ya faɗa a lokacin da abubakar ya ce zai yaƙi mutanen can kun ji hujjar su kenan ya ka ce ta wannan ma ba hujja ce da ake raunata hadisi da ita ba in ba ku manta ba da aka samu sun yi ridda da annabi ya rasu wasu suka ki ba da zakka da annabi ya rasu wasu suka ce za su bayar amma ba za su kawo sayyidina abubakar ba da kan za su raba wasu suka ce ba za su bayar ba gaba da wasu suka ce sun ma daina musuluncin gaba ɗaya sun bar addini haddin mun karanto su a baya sai abubakar ya ce shi kuwa zai yaƙe su sai umar ya ce dan me za ka yaƙi mutane suna faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ce ni ko sai na yaƙi duk mutumin da ya bambance tsakanin sallah da zakka ya ce zai yi sallah amma ba zai zakka ba to sai waɗanda ke raunata wannan hadisi sai suka ce a yanzu abdullahi ɗan umar yana da wannan hadisin a wurin shi zai bar baban shi wannan kuskuren sai ka ce to na ɗaya dai ta yiwu a lokacin da wannan tattaunawa ke faruwa tsakanin abubakar da umar abdullahi dan umar baya wurin in kuma yana wurin don ta faru a cikin jama'a ne ta yiwu a lokacin wannan hadisin bai halarto mishi ba ko kuma ta yiwu ya halarto mishi magana ce ta manya suke yin ta akan tebur yaushe kana yaron su gefe guda za ka yi katsalandan ka sa baki ai sai kaga inda makwantan magana ikai saboda haka duk dalilan da suka kawo na raunata wannan hadisin da cewa saboda abdullahi dan umar bai faɗa wa baban shi wannan hadisin ba har ta kai baban shi yayi wancan kuskure wanda sai da abubakar ya dawo da shi kan hanya waɗannan ba dalilai ne na dalilin raunata wannan hadisi ba shi yasa da jimawa ba ku jin ina faɗin wannan hadisin sai in ce abu huraira da ainihin abdullahi dan umar suka ruwaito shi gaskiya ne ya tabbata ko shakka babu abdullahi dan umar ya ruwaito wannan hadisi Allah maraukakin sarki ya taimaka na'am na ce muslim ya ruwaito wannan hadisi wato bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi na fata an gane sai dai duk hanyar duk inda ta kai ta komo kamar yadda nake cewa tana karewa ne akan shu'uba na fatan mun gane to ta yiwu kai kuma ka kawo wata matsala ka ce to yanzu kamar umar bai san wannan hadisin ba har ya faɗi wannan magana sai da aka zo jayayya tukuna aka faɗi bari ku je ta amsa da wannan babban malami malam muhammad ali adam ya amsa ya ce وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفي على بعض أكابر الصحابة wannan kisa tana nuna kenan kisa tattauna abubakar da umar tana nuna kenan akwai wasu hadisai da wasu manya-manyan sahabban abin ya ɓoyi gare su wa yattalo alaiha ahaduhum sai a samu ɗaiɗaikun su ne suka sani ba kowa ba wali hadha la yajuzu an yultafata ila al'ara dan haka in aka ce annabi ya ce kaza sai ka ji wani sahabi yana da wata fatawa sabanin haka karka waiwayi fatawar ba a cewa sun zuciya ne sahabin yi amma sai a gabatar da magana annabi to shi kuma fa wannan hadisin bai san shi ba sai a ce ta yiwu bai san shi ba ko kuma sai daga baya san shi ba duk sahabi ne ya san dukkanin hadisin manzon Allah ba ya kamata mutane su gane wannan sannan waɗannan hadisai da kake jin su yanzu an tara su a mujalladi kaza mujalladi kaza a da fa ba a tattare suke haka ba mewa wasu mutane cin abinci ne zai hada su da annabi sallallahu alaihi wasallama sai wani ya kuskure loma shi ta fadi sai ya rabu da ita sai annabi ya ce dauke ta dan me zaka bawa shedan ita duk wanda yake cin abinci daga yau loma ta fadi ya dauka ta kaba bar shi ya cinye to yanzu waɗannan mutane uku su kadai suka samu hadisan daga cikin dalilan da ke kawo wasu sahabbai ba su sanin hadisi kaji wasu dalilan kuma suna komawa zuwa ga hidimomin wasu sahabban kamar Khalid ibn walid tun da ya musulunta yana tafiya yaƙi ka gaya min so nawa ya zauna a makaranta akwai waɗanda suke 'yan kasuwa ne gari ya waye sun tafi kasuwa waɗannan manoma ne waɗannan ma'aikata ne sun tafi waɗannan yara waɗanda ba su da abin yi a lokacin shi yasa suka fi kowa hadisi su abu huraira suna nan makala a masallaci su abdullahi dan umar suna nan su jabir suna nan su aliyu suna nan su aisha suna nan me yasa saboda su ne ƙanana abin yana da sauƙin ka fahimta ka gwada kanka da ƴaƴanka hadisai nawa ne akan ka amma guda nawa ne akan ƴaƴanka ayoyi nawa ka haddace ayoyi nawa ƴaƴanka suka haddace matarka ta haddace hadisai nawa kai ku kwaya nawa ne akan ka saboda kai kana tafiya nemo abinci su kuma suna zaman karatu saboda haka jama'a kar ku yi mamaki dan an ja wani hadisi wata ran an ce sahabiwa da bai sani ba akwai sahabban da sai bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam suka san cewa annabi ya shafe hukuncin alma'u min alma daga cikin su akwai abubakar da umar da usman da ali suna ganin in mutum ya sadu da matar shi ma damar bai yi maniyi ba shikenan sai je wanke azzakarin shi kawai ya alwala ya sallah ba zai wanka ba sai da annabi ya rasu sannan suka fito da wannan fatawa dukan sai aka ji haka sai aka ce musu a'a annabi ya canza hukunci ya koma ai hukunci yanzu idza jahada idza jahada baina shu'abiha al-arba matukar ya sadu da ita kan azzakari ya bata ya sadu da ita eh to shikenan wanka ya wajaba yayi mani ko bai yi mani ba idan kun fahimci wannan jama'a wannan matsalar za ta ci gaba da faruwa kusan ka ce har abada na'am gwargwadon ilimin manya da kuma yara yanzu kai ka ce wannan karatun da muke da safe ba a sa shi ranar litinin mutum nawa ne za su zo cikin ku yan kaɗan ne amma kaga yanzu da yake an sa shi da yamma da yamma kuma asabar da lahadi kaga mutane za su zo jingim amma wata yamma da ba ka sanya yamma ranar laraba ba za a samu zuwa ba za a ga manya sai da la'asar sai da magariba sai da daddare suke iya zuwa karatu yara ku suna da cikakken lokaci kai yaro da kake jin wannan maganar to wallahi ka san kalubale ne gare ka za a kai lokacin da matsala za ta tashi ta ilimi sai ka yarfe hawaye ka ce ba yadda ba a yi da ni in yi karatu ba naki yau gashi ina son karatun karatun baya so kwarai da gaske da za ka shiga cikin duk wata kasuwa ka yi hira da su wane e da zaman shagon nan da a ce ka zama malami mai tafsiri wanne ka fi so zai ce wallahi da ya so ya zama malamin a ce to yanzu yaya za ka tashi ka je ka koya zai ce ina ba zai yi ba lokaci zai faɗa haka cikin takaici da tahassur so da haka duk wani yaro ko matashi da yake jin wannan to dama ce marma zai nema kafin lokaci ya zo ya kuri suna jona maka aure aka ce an yi maka aure suka saka maka cefane shi kenan in an ce zauna sai ka ce a ba zai yiwu ba bayan kwana biyu sai a ce tana da tsohon ciki ana buƙatar robar jarirai ana buƙatar kayan kaza ana buƙatar kaza wo ka fita sai a ce to ka je ka kawo dubu talatin tana can an wuce da ita asibiti za ta haihu sai ka kawo dubu talatin sai a ce to rago dubu ashirin da hudu za ka siyo mata atamfofi za ka siyo kaza za ka siyo kaza za ka siyo kaza shikenan da tun kana karya hular ka yanzu sai ka ga ina ba ka karya ta ka zama salaman la na fata an gane da ka karɓo ta wurin wanki kai sai ka ɗora ta sai kai gaba da tun kana buroshin bakin ka kana wanke takalmi tuni yanzu kawai wucewa kake yi da an taba ka sai ka ce masara shikenan rahmatullahi alaika na fata an gane dan haka sai malam yake cewa ولو قويت مع وجود سنة تخالفها ولا يجوز أن يقال كيف خفي ذا على فلان الإمام haka in har ya zama sahabi akwai sahabbai da basu san hadisai da yawa ba yaushe za ka ce to yanzu malam wani bai san kaza ba kenan liman wani bai sani ba iz la yakunu a'lam dan ba yadda za a yi wani limami ko malami ya zan ya fi kowa ilimi wa arfa rutba min abi bakr wa umar ba yadda za a ce ai wani ya fi abubakar da umar martaba amma ka ga abubakar da umar gashi akwai abubuwan da ba sani ba shi yasa muka taba kawo muku littafin al-ijaba ko al-isaba ko fi masarrakatu aisha ala sahaba ko na'am kaji mun dauke shi daga wani wanda yake tarihin as-sayyida aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda irin yadda tana yarinya yar mutsila ta tara ɗimbin ilimin da ba a samu wani sahabi wanda ya iya kamo ta ba ko kuma saboda ilimin aisha kowane sahabi cikin malaman sahabbai sai da ya taɓa yin karatu aisha ta ci gyaran shi gashi al'ijaba li'ira da mastarrakat wa aisha ala sahaba wannan littafi yana kwararo maganganu da wasu manyan malamai suka yi cikin sahabbai aisha ta ji labari sai ta ce a kuskure ne ba daidai ba ne hadda babanta abubakar abdullahi dan umar wata rana sai zo yana bada fatawa cewa daga yau duk matar da za ta yi wankan janaba sai ta tsefa kanta da aisha ta ji sai ta ce oh allah ya ji dan shi tun bai mutu ba ta ce allah ya ji dan shi ta ce to ba sai ya sa mata su yi aski talkwabo ba in dai mace duk sanda za ta yi wankan janaba sai ta yi kitso to ai gwamnati talkwabo ta aske kan kawai tunda janaba za ta iya kama kullum za ta iya kamawa koyaushe sai ta ce to ni da annabi muna yin wankan janaba bai taba ce min in kwance kitso na ba sai dai in ɗibi ruwa kashi uku in zuba a kai na so uku to abinda duk wanda yake nuna maka shine me Aishan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana yar yarinya karama dan haka da kayan wasa aka kai ta ɗakin miji duk wannan dama ce ake nuna wa yara matasa 'yan mata samari da lokaci jama'a kana ji kana gani za a baka dukkan dama a ce maka tafi kai karatu ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba jama'a ba wai karatun ne ba za ka iya ba na'am karatun ma ba za ka iya ba dan in ka tafi kana cikin karatun sai a bugo maka waya a ce alhaji eh motar ka ta yi faci a makwa yan fashi sun zo sun kwashe kayan kuma daga nan gaba ba kai ina handout ɗinka registration duk wani abu ka watsar kawai sai ka shiƙa a guje shikenan duk wata formula ta watse dan haka sai malai yake cewa qad khafiya alaihi ma ma hafizahu sigar sahaba an samu kananan sahabbai sun haddace wasu abubuwa amma aka samu manya-manyan sahabban nan Abubakar da Umar ba su iya kiyaye wannan abun ba don wannan ta faru tun a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo nono guda na dabino aka ajiye gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinkayi ci sai ya ce daga cikin bishiyoyi akwai wata bishiya kamar mumini take ku faɗa min wace iri ce manyan sahabbai su abubakar da umar da usman duk suna wurin wannan ya ce kargo ne wannan ya ce sabara wannan ya ce darbejiya wannan ya ce cediya wannan ya ce magariya suka yi ta kame kame abdullahi dan umar ya ce annabi yana jeho tambayar shi ya ce ni har na gano me ake nufi ya ce amma sai na ga manya sun kasa faɗe sai ne shiru sai annabi ya ce kun bani gari suka ce mun baka sai ce to dabino dabino komai nashi abin amfani ne ba abin da yake asara to haka mumini komai nashi alheri ne da suka koma gida sai abdullahi dan umar ya ce baban shi wallahi annabi yana saka tambayar ni na san ma'anarta yace ya baka faɗa ba yace to na ga ku manya manya kun kasa kada in faɗi kuma in ba ku kunya umar ya ce wallahi ka faɗi ya fi min daraja dan ni na kasa ɗana yayi kaga har yanzu kofi yana gidanmu dai in haka al'amari yake eh kai ka kasa amma ɗanka yayi kaga dai gidanku kofin zai kwana saboda haka babban abu da kullum ake jan hankalin mutane kar ka ga girman malantar mutum a ce bai san wani abu ba ka ce kamar wani a'a a manyan sahabbai ba sani ba ilimi ne wa fawqa kulli dhi ilmin alim dan haka malam yace fa tabassar bil insaf kai kokarin fahimtar wannan magana cikin natsuwa da ladabi da kwantar da hankali da adalci wala takun asirat taqlid kar ka zama bawan taqlidanci ya zama kawai kai ka rufe ido duk abin da aka faɗi a duniya ka ce malamin ka ya sani shehin ka ya sani duk abin da malamin ka bai sani ba ka ce ƙarya ne kuskure ne Allah maraukakin sarki ya taimaka to malam yace al mas'alatu rabi'a fi fawaidihi minha anna fihi dalilan ala qabul al a'mal al zahira wal hukm bima yaqtadihi al zahir wal iktifa'u fi qabul al iman bil i'timad bil i'tiqad al jazim خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة وقد تقدم تفنيد ذلك وقد تقدم تفنيد ذلك بما فيه الكفاية فراجعه تستفيد wannan hadisi yana da fa'idoji daga ciki daga ciki yana nuna duk abin da ka gani a zahiri shi za ka karɓa daga ainihin musulmi mutum ya zo ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu kar ka ce a to ba za ka amsa tambayar shi ba saboda ka gan shi yayi kama da suwa ne saboda ka gan shi bai kama da musulmi ba a'a Allah ya hana sahabbai sun taɓa yin kuskure haka wani ya ce musu assalamu alaikum sai suka ce kai wannan kafiri ne ya faɗa ne kawai don ya kare kanshi suka je suka bi shi suka bubbuge shi suka kwashe dukiyar shi Allah ya ce wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina sai Allah ya fassara wancan dukiya da suka kwashe ya ce tattabuna arabal hayati duniya saboda kuna neman kayan duniya ku bubbuge shi ku kwashe kayan shi ku ce kafiri ne so kuskure ne har yanzu mutane suna yi a musulunci an umarce mu ne da ifsha'us salam assalamu alaikum assalamu alaikum wani ya ce maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum salam a ka gan shi yayi zanzaro yayi necktie ba shi da gemu ya take wando duk wannan ba dalili ne akan yayi maka sallama kace ba za ka ansa ba ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ka zo ka same shi wuri ne wuri wanda aka san cewa musulmi ne ke zama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma kana da yakinin waɗannan kafirai ne to shine ba za ka yi musu sallama ba amma waɗannan mutane musulmi ne ko baka san har yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin cewa ƙarshen duniya sallama za ta zama alal ma'arifa ba za ka yi mutum sallama ba sai in ka san shi ba za ka amsa sallama shi ba sai in ka san shi wannan lalacewa ce ta ƙarshen duniya saboda haka waɗannan hadisai suna nuna mana cewa ana amfani da zahiri ne sannan kuma wajen karɓar imani jama'a ana dogaro ne da abin da mutum ya ƙudurce ma damar mutum ya ƙudurce la ilaha illallah a zuciyar shi shi kenan ya zama tabbataccen musulmi mumini ba za a ce sai ya san dalilan imani ɗaya bayan ɗaya ba don wasu malamai sun faɗi haka sun ce game da maganar imani da aƙida lallai ne sai ya zama ya san dalilai a kai sannan za a karɓa a'a ma damar ya yarda Allah ɗaya ne yanke to da za a tambaye shi a ce ya kawo ayar da ke tabbatar da Allah ɗaya ne sai ce bai sani ba ya kawo hadisin da ke tabbatar da Allah ɗaya ne ya ce bai sani ba ba za a ce ba a karɓa ba wannan magana ita ce daidai jama'a ma damar musulmi ne ba lallai ya zama malami ba domin in har zai iya kwararo dukkan ko ayoyin da ke cewa Allah ɗaya ne ko hadisai ma na ya zama malami kenan a musulunci ba a kaddara kowa ya zama malami ba abin da ake so shine malamai sun faɗa maka daidai ka sani ka aikata e ibadar ka tayi kuma ranar lahira za ka shiga aljanna insha Allah Allah yake taimaka malai yake cewa wa minha annahu yu'khadhu minhu tarku takfiri ahli bid'a jama'a ga wata babban magana waɗannan hadisai daga nan kenan suna nuna mana barin kafirtar da 'yan bid'a al-muqirrina bit-tauhidi al-multazimina lish-shara'i suna aikata bid'a suna aikata bid'a amma suna tabbatar da Allah ɗaya ne kuma sun lazimci shari'ar musulunci don asali mas'alar bid'a a Najeriya an an kawo rudani ne tun da in aka ce bid'a a ƙasar nan kiɗa ake nufi karanta littafin ruwan bagaja ka ji al'ada hausa ce a ƙasar nan da an aka ce wane ɗan bid'a ne ko kuma kai wane yana da son bid'a to wai kiɗa ba a kiran kiɗa bid'a sai kiɗan da aka danganta shi ga ibada kamar kiɗan mandiri to kiɗan mandiri bid'a ne saboda masu kaɗa mandiri cewa suke ibada suke amma ɗan ƙwairo to ba bid'a yake yi ba shi abin da yake yi fasikci ne laifi ne haramun amma ba a kiran shi bid'a wato ana kiran abu bid'a ne in ya zama ba daidai ba ne kuma kana yi da nufin ibada to yanzu dan kwairo da ke kada duk abin da yake kadawa da shata da dan ana ce in ka tambaye su me suke yi za su ce maka ibada to baka kiran shi bid'a sai ka ce fasikanci ne laifi ne to amma wanda yazo yana kada mandiri shi kuma an tambaye shi me yake cewa ne ibada yake to yanzu wannan ne kada mandiri to bid'a yake yi to wanda yazo yana ainihin yin zikiri yana tafi to wannan tafin da yake yi me yake yi a cewar shi ibada to tafin nan ba ibada ba ce amma ya mai da shi ibada to ya zama bid'a amma yanzu 'yan mata da suke tafi in suna waƙe to ba a kiran wannan tafin nasu da bid'a to in ka fahimci haka sai ka kiyaye ashe kenan abin da yake matakin farko shine a gane bid'a to mecece bid'a bid'a ita ce wata ibada wadda ba ta da asali a cikin addinin musulunci kuma aka danganta ta a musuluncin da nufin bauta Allah mandiri ba shi da asali a addinin musulunci na'am mutanen Musa mutanen zamanin annabi Musa mabiya mutumin nan as-samiri su ne suka fara kada mandiri ka duba hashiyatul jamal alal jallalai su suka fara kada mandiri da nufin ne da nufin ibada suke to yanzu duk wanda ya zo yana kada mandiri ya ce ibada ike sai a ce a'a mandiri ba ibada ba ne wasu 'yan tawaye ne da annabi musa da suka bi wani mutum mai suna asamiri su ne suka fara zuwa da mandiri don haka mai littafin madkhal yau shekara ɗari takwas ya ce masallacin da aka kaɗa mandiri cikin shi bai halatta a yi sallah cikin shi ba har sai an rusa shi an kwashe ƙasar wurin har da ƙasar daɗar wato ƙasar cikon an zo an sake cika wata an gina masallacin da wata ƙasar sannan a yi sallah Allah ya karba madkhal mai littafin madkhal ya sake cewa tabarmar da aka yi rawa ta mandiri a kanta bai halatta a yi sallah a kanta ba sai dai a samu wata ayi kaga baka taɓa jin malamai sun yi fatawa a kan wurin da aka yi kiɗa kiɗa irin na gurmi na ɗan ƙwairo da sauransu a ce wannan wurin an yi sallah sallah ba ba sai an yi haka saboda waccan ƙarya aka yi wa addini wannan kuma yi dama ya san cewa laifi yake da wannan ne hadisi ya zo sahihi a cikin littafin mu'jamut tabarani alkabir annabi yake cewa duk mutumin da yake bid'a idan yi wa Allah wani laifi ya tuba Allah ba zai karɓi waccan tubar ba har sai ya bar waccan bid'a